نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا عليا قوتا ذو القيدة إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دوب ديا دا دلي هدو دا أربعين دا شدة وان دا يديدي دا عشرين دا تقوس ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar. ɗaya ga watan zulhijja ko? ba muna ɗaya ne ga watan zulhijja ba zulƙida ba ba muna cikin wato baban da yake bayanin wato a hukuncin giya da kuma dokar giya haka ne ko wa an anas radiyallahu ta'ala anhu qal an karba hadisi daga anas nan ne ko anas dai ba abbas ba qala yace laqad anzala allahu ta'ala tahrim al-khamri nan za mu tashi ko lalle allah subhanahu wataala ya saukar da hukuncin haramta giya وما بالمدينة شراب يشرب كما أتكين غرم مدينة باب وانا أبن شا دا متاني كي شا تكين وان دا الله يهنا إلا من تمر سيدي دا جيا دا دبينو وانا لوكا چند الله يرم تجيا دي جيا دا كي غرم مدينة تدبينو جي muna fahimta? ana shan giya garin Madina amma wace iri ta mice ce wadda ake da dabino mana babu giya hatsi ba ta dawa ba ta inabi ba ta zabibi duk sauran abubuwan da ake sarrafawa a giya da su babu babu ta alkama sai dai ta dabino kawai wannan abin da yake nuna cewa ashe ana iya dabarun da za a yi a yi domin a maida dabino ya koma giya saboda shi ma dabino a yadda yake halal haka hatsi yake halal akwai yadda za a sarrafa hatsi ya tashi daga hatsi ya koma giya haka nan alkama haka dawa haka shinkafa sun duk kayan itace gaba daya ana iya sarrafa to da haka kenan lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da hukuncin giya ya haramta ta to a garin Madina babu wani abu da mutane suke sarrafawa su canza shi daga kamannin ya koma giya sai da bino kadai ana ba san wata giya ba in ba ta da bino ba wannan ba yana nuna cewa giya in dai ba ta da bino bace to ba haramun bace sai in tana ta da bino a su tasu wanda suke yi ta da bino suke yi sa'an nan wasu mutane kuma can garuruwa daban-daban gefen Madina da nesa su kuma suna yi da ko ta ci ko ta dawa ko ta alkama ko ta rezan ɗanye ko busashe. Saraka dai da abin da aka kira shi da sunan giya to haramun ne, in dai sunan ya giya to haramun ne. Allah ya samu dace. Wa na Umara, ƙala, kuma an karbo daga Umar ya ce, nazala tahrimul khamri hukuncin haramta giya ya sabko daga Allah subhanahu wataala zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya min khamsa alhali ita giya ana yin ta ne da abubuwa guda biyar min inabi ana yin ta da inabi inab shine rizan wannan waru dai wanda muka sani jajjayi to ana sarrafa su a mida su giya wattamri da kuma giya ta dabino ana sarrafa dabino a da shi giya wal asali da kuma zumuwa ita ma zumuwa ana tsimata tsimata ai mata wata abubuwa sai ta koma giya kaga dai halalci amma akwai abin da ake mata in ka sha sai ta buga maka hankalinka sai ta saka mayi sai ka yi ta shawagi wal hinqati da kuma alkama wal shayiri da kuma shayiri shi ma alkama ne nau'i nau'i ne na alkama kamar yadda ka san shinkafa kala kala ce to haka ita ma alkama take kala kala mu nan alkama guda ɗaya ce gare mu saboda alkama ba abincin mu bane kwara ɗaya ce gare mu wannan sha da muka sani amma akwai horon alkama akwai horon-horon alkama kala-kala ce akwai alkama ɗin wadda aka sani alkam dama alkama saboda ba haushe baya da ita ba baya da sunanta sai dai sunan larabci alkamhu ina zai ce alkama sa'ad nan kuma akwai a sha'ir sha'ir fari ne kalkamar shinkafa amma kuma alkama ce sannan kuma akwai hinta kuma kudinsu ba ɗaya ba ne kamar da kasan shinkawa da ta bambanta to wani ya yi wani kudi walhamru ita giya ma kamar al'akala shi ne abin da ya cuɗanyi hankali kuma ya rufe hankalin ya lullube shi ba a ganin komi sai giya mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi yana nuna abinda Anas yake nihi da aka haramta giya garin Madina babu wata giya sai ta dabino ba ya nuna in dai giya ba ta dabino wato halalci ba haka yake nuna ba saboda ga maganan Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya ce mamu wato giya da aka haramta ta to ana yin ta ne daga abubuwa guda biyar ko ba su kai suka tsaya ba saboda munan wajenmu ma da waya kaga an yi giya da waɗannan abubuwan mu ana yin da ta ci ko ta mi ko ta dawa mana giya gargajiya burkutu ana yin ta da mi da haci ko kuma yi ta da dawa kaga mu ba mu san mata alkama ba saboda ba alkama ba abincin mu bane to saboda ba mu yi ta da biyu muna yin ta ci ko muna yin ta dawa ai kaga ba za mu ce ba za mu ce halal ce ba saboda da hatsi ya kai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba Allah ya sa mu dace to haka kenan dai don abin da aka kira da sunan giya da abin da ya kusar da hankalin mutum da abin da ya sa mutum cikin maye cikin tangadi ya ya ma mutum hankali ya sa mutum na ta wasu abubuwa kuma mutane sun san shi da sunan giya kuma dama an yi shi ne dan maye kawai dan ya sa mutane tangadi to shi ake ce magiya haramun ne Allah kiyaye. Wa ni ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace kullu muskirin khamrun duk abin da yake sa mutane baye to giya ne. Duk abin da ka sha ya saka baye saka tangadi ya gusar maka da hankalinka kai ta yawo kana shawagi to giya sunan shi. wa kullu muskirin haramun kuma duk abin da ya sa mutum maye to haram ne akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan hadisi yana nuna mana cewa dukkan abin da ke sa tangadi in an shashi kuma a shashi ba wata bukata to giya ne muna ganewa ko ana kiran shi da sunan giya to abin da za ka sha ba ka da bukatar shan shi haka kawai za ka sha don annashawa don ka ji daɗi kawai don ka sake ka samu walwala dogiya sunan shi muna ganewa ku duk abin da za ka sha ya sa ka tangaɗi ya gusar maka da hankalinka dogiya ne Allah ya kiyaye kuma dukkan abin da ya sa mutum tangaɗi to haramun ne haramun ne mutum ya sha wannan abin ko ya sinsine shi ko ya shaƙe shi duka haramun ne wannan dalili yake nuna cewa duka abin da ya sa mutum dangari ya raba mutum da hankalin shi to ana kiran shi da sunan mi giya kuma haramun ne ga mutum ya sha shi ko ya shaƙe shi kamar yadda mutane suke shakan shalisha ko ba haka ba to ita ma shalisha haramun ce saboda tana sa mutum bayi in ba hitina da jarabar dan adam ba abinda aka yi dan taya dan shan barkar ka zo ka zanki matsa cikin abin nan din ba jaraba ba wani dadi ke ciki da su madara madarar su gudayi da shi kan shi su gudayen duk ba su da kyawu duk ba su da wani amfani ya kamata mutane su rabu da su saboda da abin da aka matse ko aka jika shi kuma ya koma giya to haramun ne mutum ya amfani da shi mun gane ko a malamai sun yi sabani dangane da gwargwadon abin da zai zai sa a haramta mu mutum shan abu idan ya buga mai hankali wasu na ganin sai in yayi yawa sa'an nan za ya zama haramun ga mutum in ka sha ɗan kaɗan ba haramun ba ne wasu kuma suna ganin a da kaɗan ɗin da mai yawa duka hukuncinsu ɗaya duk abin da ka yi amfani da shi ya sa ka maye ko duk abin da in aka sha yana sa maye to ko lasa shi in kai ka lasa haramu wasu kuma suna gani an ka lasa tun da ɗan kaɗan ne ba zai sa ka maye ba to ba haramun ba ne sai in ka sha da yawa ya gusar maka da hankalinka to amma kamar yadda za mu gani nan gaba duk abin da ya sa maye mai yawa to ɗan kaɗan ɗin shi haramun ne shi ma saboda abin da ya dacewa kenan mutum ya rabu da shi shi yasa aka rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu muskirin haramun duk abin da ke sa tangadi haramun ne wa ma askara minhu al-farq abinda tulu in ka sha ko kwalba ka sha ya sanya kamaye to famil'ul kaffi minhu haramun ka dan ci ko dan tafa wannan ka shanye haka shi ba haramun abinda sai ka sha kwalba yake sa ka bayi to ka zuwa cikin taba naka ko cikin dan kofi ka sha to shi ma haramun to kaga ya nuna kenan da kadan din da mai yawa in dai sunan shi haramun to haramun ne mutum ya amfani in dai sunan ya giya in dai sunan yana sa tangadi to haramun ne mutum ya amfani da shi Allah ya kiyaye to sai da haka kenan yawancin malamai duk sun tafi akan haka akan cewa da abin da yake da yawa yake sa mayi to dan kadan ma haramun ne mutum ya amfani da shi saboda dukkan abin da ya shafi nau'i na kayan maye abubuwan da suke sa tangadi da ya kamata mutum ya guje shi mutum ya nisance shi domin kan mutum ya je ya fada cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta mashi malamai sun yi bayanai da dama na yadda ake sarrafa giya a juya ta sun yi bayanai da yawa yadda ake cima dabino da yadda ake cima rizan busashe ya koma giya in an daba shi ko yaya da huwa take in yayi karfi idan aka sha za ka ya samu mutum mai ko haci ko dawa ko hatta masara duk ana yi duka Allah ya raba mu da ita Allah ya kiyaye Allah ya shirye da mu gaba daya وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دك جابر الله يقال مسير دايتك وأن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما أسكر كثيره دكا أبندا ما يوان شيسا يماي فقليله حرام تو دنك دما حرام أخرجه أحمد والأربعة ما لم يقول أهود سكا fitar da shi da imam Muhammad Sa'ub ibn Hibana kuma ibn Hibana yace hadisi ne ingantacce saboda haka kenan dukkan abin da an sha da yawa yake sa maye to dan kadan ma mutun ya guje shi muna ganewa akwai abubuwa da yawa suna nan ya kamata duk mu guje su mu rabu da su mu hakura da su saboda mutane da yawa in sun sha su da yawa maye suke sa su kai kuma an ka sha kaɗan ba sa kama yi ba kenan shi ma nau'i ne na mi a giya kamar siro kamar siro siro na mura siro na mura wani ya shanya wannan kwalbar shi ke na zaga ya zama kawo mahukaci to kai kuma an kasha dan mari saboda magani ba kai kaga shi giya ce gare shi kai kuma kai ma giya ce gare ka maganin wa kai ma giya ce gare ka mana ba yanzu muka kananta ba ma askara kathiruhu wa qaliluhu haram ta abinda mai yawa ke sa mai to dan kadan ma haramun ne shi sai ya shaya wannan kwalba ko kwalba biyu shikenan ta zama kamar giya gare shi kai kuma in ka sha dan marhi sai dai ka jikinka ya mutu oh sai dai jiki ya mutu amma ba kama yi to amma tunda yana sa shi bayi mai yawa ya sha ya sa shi bayi kai kuma dan kada ya kashe ma jiki to kai ba bai dace da kai ba ke amma wannan ni misali na bada ba hukunci na hudi ba hukunci malamai ke hudi malamai manya su ke hudin hukuncin a iya shan siro ko ba iya shan su ne za su yi diba su bincika su gani yaya ne ya kana ba da misali ne kawai nan kawai ne ya tashi daga rai ce ai daga yau siro haramun ni na faɗi na faɗi hukunci ne kuma na faɗi misali amma yanke hukunci wannan sai malamai manya Allah ya samu dace da haka kenan a kamar yadda wani hadisi yake hurrimatil khamru qaliluha wa kathiruha wal muskiru min kulli sharabin an haramta giya ɗan kaɗan da mai yawa kuma an haramta dukkan abin da yake sa maye daga duk wani abin sha duk abin shan da zai sa mutane tangadi da maye to shi ma an haramta shi to kaga kenan abubuwa da yawa za su shiga dan haka dai a wannan hadisi yana nuna mana cewa da abin da ya sa mutane maye mai yawa to dan kaɗan ba haramun ne giya tana da sunaye da yawa da larabci akwai alhamru wanda shine mafi mafi shaharar sunanta alhamru giya ko da wasu ya ake ce mata ha giya hausa ce na hausa ce giya ko ai tambaya hausa mu hausawa ne ba kamata mai shiru hausawa cikin garin maladi kuma ai tambaya giya hausa ce kuma mutane su shiru a'a ni giya nake cewa hausa ce ko ba hausa ba kayan mu ta yi ga sunayen giya da hausa ita ita hausa ce ko ba hausa ba to bari mu ta yi larabcinmu ana ce mata alhamru Allah ta'ala ya ce ya yi wallazi na amanu innamal khamru yas'alunaka anil khamri giya abinda ake ce mai giya shine matsatse asir ma'ana abin nan jina na inabi na rizan jin rizan ne za a yi jin shi to sai a kai wata daraja da zai lalace ya gurɓace ya koma in kasha sai mami sai ya buga ma hankali to giye shi da ke ce ma alhamru da larabci shi kadai daga cikin sunan giya akwai albitu albitu sunanta ne ita kuma ita ce giya zumuwa zumuwa dai wannan wanda kake gani ita ma ana giyarta a ɓata ta lalata ta daga magani ta koma kuma cuta saboda an cima ta an cima ta an yi abin da ake so da ita Allah ya kiyaye akwai alji'a shi ma sunan giya ne alji'atu ita kuma giya alkama ita ake ce ma alji'a akwai almizru ita ce giyar dawa burkutu kenan ko burkutu wasu kasashe yin gaje cikin kasuwa sai ka iske disabbar kutuga ta nan ana ta saidawa saboda yawan shanta da ake kasuwa za ka iske kwanoni ga suna ana ta sai ma dabbobi da santa saboda an yi kaurin suna wurin shanta ma'ana shanta ya kai ma ba wani abu bane Allah ya kiyaye to saboda haka akwai almizru ita ce giyar dawa ita ce wadda galibi muke da ita nan wurin wanda ita ma alhamdulillah tana ta karewa kullum tana ta bacewa da garin nan kana iya samun gida ya kai goma ko ya da haka nan ma inda ake sarrafa ta ana sai da ana sha wanda war haka da kaji za ka iske wani ɗan hili ne ga yanar mutane da sun bige war haka bayan magarba duk cikin hilin musamman ana zahi ka iske su duk ga su nan babbashi cikin hilin kowa gidan kowa da ɗan abin nan ɗin shi da ya kware shi ko ya kihita ya shanye ko kuma gata na ya kasa shanyewa ana ta ɗumumuwa wurin inda kasan ka shiga gidan gidan mahaukata haka za ka ganin wurin da amma shi ma zama tarihi komi ya zo ya wuce kamar ba ba sai abin da ba a rasa ba kawai da saboda haka dukkan waɗannan giya tana da sunaye da yawa na larabci amma dai wanda ya shahara shine shine alhamru wanda wancan sunayen ma ko larabawan ba kowa ya san shi ba Allah ya kiyaye to akwai wato abubuwa waɗanda su kuma ba giya sunansu ba amma suna son yami suna sa maye amma su ba giya sunansu kuma su ba abin sha bane ba ruwa bane ba ruwa ne mara kabri ko kuma ruwa mai kabri ba ma harkar ruwa bace kamar ganye kamar wiwi to kaga ita ma tana sa mutum me tana sa mutum tangadi sa mutum ita irin da yadda giya take haka shi maki haka ne ko? haka wiwi take in kaga mutum na shanta baya komi baya tangadi ba to ya ta saba da jikin shi ita ma giya galibin ta saba da jikin mutum haka take sai dai da kaga mutum kasan ya shata tsarar kai shi ya kura ma idanu na kallon ka to kasan da gani kasan wannan mutum akwai abin da ya sha to kenan dai tana canza mutum to saboda haka ita ma wiwi tana shiga ciki saboda akwai hadisi da Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da dukkan abin da ke sa tangadi da kuma abin da yake kashe mu mutum jiki wanda zaka jikinka ya mutu baka ya komi gashi kai mai karfi ne amma saboda ka sha wannan abin ko ka sunsuri wannan abin ko ka shake shi kawai sai ga mutum ta abin da aka yi ba ya tashi ya rama ko malin sha aka yi yana kallo ba yadda za yi jiki ya mutu kama ba rai imam al-khattabi ya ce abin da ake yin da muftar ko muftir shine dukkan abin shan da yake kawo ma mutum mutuwa jiki ko kuma ya kawo ma mutum rauni a cikin gabobin shi saboda haka al-Imam al-Iraqi da Ibn Taymiyyah sun kawo labarin cewa malamai sun yi ijma'i akan haramcin wiwi cewa haramun ci duk wanda ya halatta ta kuma ya zama kafiri Ibn Taymiyyah ya ce ita wiwi da kake gani ta dade duniya fa yau magana Ibn Taymiyyah wajen shekara ta 700 da wani abu kuma yake gayin giya abin nan wiwi to kuma tun gabanin shi ma an yi ta ya ce warkwai inda ta bayyana a ƙarshen shekara ta ɗari shidda mana shekarar da aka yi shi a lokacin ta bayyana lokacin da wato ƙasar wasu mutane da ake ce ma attatar wasu mugayen mutane da suka zo suka yi aika aika muna na cikin musulmi da kashe musulmi musamman malamai suka kona littattafan da malamai suka rubuta ibn taymiya yace ita wiwi da kake ganinta aikin da take mugun aiki yahi na giya ba yahi giya yace yahi giya balaki yace saboda na farko dai tana sa annashawa kaji ka sakai kaji ka cikin yanci kana iya ta abin da kaga dama ka samu yanci ka yantu sai ka cire rigarka sai ka cire wandonka sai ka wulakanta wanda girmama shi kake yi tana sa wannan abu tana sa ka ji ƙarhi ke gare ka ba wanda ya kai ƙarhinka kuma tana sa ka yi aikin da ba sa ka ba oh sai ta sa ka kai aikin da ba shi aka ce ka yi ba tana iya zuwa ka iske katangan mutane ka je ka samu kwashe kawai kai ta sara ka sari ta. Saboda wiwi ta nuna ma cewa wannan katangar ta tsuwa kuma ta kuce gara a zadda ta yi sabuwa. Tana da bala'i da yawa. Ka ji wani da ya sha ta ba kawai sai gangara gangara 'yan birgi, birgin laka. awaye da molan birgin ya ciro lakai sai ya aje gefen molan kuma sai ya dauki haka aka zo da sa aka iske ciba ciban laka ga sunan shi tana nuna mai burgunaye shi kuma kawai lakace yake ajiwa gehe kuma sai ya dauke molan ya aje kuma ya tabo laka kuma ya aje gehe da ya gaje ta he shi ya bata mutane laka to haka take bala'i amma tun da can an samu mutane waɗanda da sunan malanta sun ce ba haramun bace ibn taymiya yace wani mutum da ya yi waka da larabci da sunan kare wiwi ibn taymiya yace yayi kuskure yace haramuwa min ghairi aqlin wa naql sun ce wiwi haramun ce ba tare da wani dalili ba ba tare da wani hankali ba bana ba su da dalilin da ya haramta musu ita kuma ba su da hankalin da ya haramta musu ita tahrimu ghairil harami haramun yace haramta abinda ba haramu ba shi ba haram ne ma'ana malamai abinda suka yi yawa to ita wiwi da larabci ana ce mata hashisha ba shisha ba shisha daban hashisha daban sa'an ana ce mata albunj wasu kuma ana ce mata bango muna ganewa ko da larabci duk sunanta da ana ce mata bango musamman larabawan sudan bango suke ce mata ba su ce mata hashisha sai dai bango mu kuma nan muna ce mata wiwi ko kuma mu ce mata mi ha ganja ko mu ce mandula duk sunanta alima kahu da dadewa ya yi waka ya ce naɗa mandula yaro naɗa mandula da sauraka ana ce ita ba haramun ci dukkan su haramun ci ibn tamiya cewa duk wanda ya sha wiwi in aka tabbatar da ya sha to kamata ya amai irin bulalar da ake wanda ya sha giya saboda kusan da abin su dai ne Allah ya kiyaye. Sauraka kenan dai dukkan abubuwan da suke samaye, abubuwan da suke raba mutane da hankali to ya kamata musulmi ya nisance su, ya kaurace musu ya rabu da su. Wa ni ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma qala an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yumbadu lahu az-zabibu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana jika mashi wato inabi busasshe rezan busasshe shi ake ce mazabib za mu same cikin alimentation ga yanan cikin ana kulla cikin leda ko dala 50 ne ko nawa ake saida shi ko 100 ne ya dai danganci kulli-kulli ne kanana da manya ya bushe ya zuke ya koma kamar ɗan dabino amma tafshi gare shi in ka tamna shi zaka zaka ji irin zakin da ke ga rezan to shi ake ce masabib shi wannan rezan din shine in yana tsanwa kahin ya zama ja ake cirike shi sai a zo a shanya shi sai ya bushe ya mace haka sai ya koma dan kararami sai ba da wannan kala din shikenan sai a kira shi da sunan zabib to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana jika mai wannan rezan din busashi fi siqa a cikin salka sai a jika mai shi da ruwa a tsima mai shi ne yadda ake tsime dai fa yashrabuhu yawmahu sai manzo Allah ya sha shiran nan din ranar da aka jika mai sai ya sha abin shi wal gada kuma gobe ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara shan shi in ya bukaci shi wa badal gadi kuma bayan gobe ba manzo Allah sai ya ƙara shan shi fa in kana masa'u thalitha idan marican rana ta uku ya kasance sharaba shariba sai manzo Allah ya sha wa saqahu kuma sai ya ba wani ya sha fa in fadala shay'un in wani abu yayi saura daga cikin shi kwana uku kenan ana shan shi wanda aka jika ahraqahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zidda shi akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi yana hadisi yana nuna mana halaccin yin tsime ya halitta mutum ya cima wani abu ko dabino ka jika shi ka je ka gwada dabino ka jika shi yau zuwa gobe za ka ji ruwa mai daɗi za ka samu ruwa masu zaƙi ruwan sun jaye ke zaƙin dabino sun koma suke da zaƙin shi ma yana da zagin amma su ma sun yi zaki muna ganewa ko in ya so sai ka zidda su sai ka zuba su cikin kofi ka sha abin ka ya halitta ya halitta ka sha shirin nan kuma ka haji abin ka gobe ma ka sha banda gobe ka sha daga ran nan dai shikenan in ya kai wannan ranar ya rage ko baka da bukata ko ba wanda zaka ba to sai ka zidda saboda in ya kara nana ta hudu to ran nan sai an ce me ya gama wani kuma da giya shi sha giya ga nan sai tankari yake kasan kala rawi ya ce wani mutum malami ne ya je wurin biki shi kenan ana tara balle musu ya zata kwalba ya karama ya ce ba ita da aka ce a sai aka ba ce mai giya ba ce aka ce aka faɗa mai wani sunanta na turanci ya ce a ba shi da gani wannan sai ta yi daɗi aka ce wannan ta 'yan duniya ce ya ce a sai ya sha 'yan duniya dama haka suke sai su ɗauke kayan daɗi su bar mutane da yake nan ya ci abinci ya zo ya sha abin shi nan cikin wurin biki ya taso daga wurin zo gida ya zo gida ana ana abin nan halka ana zikiri ana ta yi shi ne shugaban zikiri kawai sai ya tuntsira haka ta fara tashi tsila haka ya koma tsakiya yana ta yi yana ta yi tsakiya da bakuwa ke shiga ba yana ta yi yana ta yi yana ta yi yana ta yi haba sai hita daga wurin da gudun tiya zuba da gudu ɗaya can wani wuri ya suke ana sai da haci da masara an tara shi haka ana irin wanda ake aunawa kawai ya sa kan ya ci yana ta yi da kyar haka kamo shi aka ce lahiya malam ya ce wallahi wurin biki muka je aka bani wata yakwal bayan karama haka ya ce an ce mana dama ba kayan yan zamani ne ni kuma na ce sai na sha na gani ita aga yanan ka sha ka gani da ɗan saboda haka kenan in haka jika waɗannan abubuwa in suka wuce waɗannan kwanakin uku to suna koma mi suna komawa masu samayi abin da ya samayi kuma ya zama giya ai lokaci da takwas ake kira ko? da ishiraki ta da yanzu masha Allah da sauraki zara ke na ya halitta ko da bino ko wani abu daga ta abubuwa mutum ya jika ba da yi mu da wani abu da za mu jika ba da binan ba ko? ko akwai? na? me? yawa kamar goruba ta masu ya jika ta a tsamiya na yi ba a magana tsamiya ka jika ta daɗi ada ka gaya mai gidanku ta tsamiya dama ya kowa ya san dama ba ta da matsala amma abubuwan da ba suka jika su ba da bino goruba da kuma mi ko taura sannan za a iya jika su to haka jika suka yi ni in suka kai marice ya isa haka na sai a zube ruwan sai a sha muna ganewa ko a sha yau in suna da yawa gobe ka aji abinka ka sha inda yake Allah ta'ala ya kawo mana musanyen wannan an kawo mana kayan shaye-shaye lemu iri-iri ga yana kusan ba mu bukatan ma waɗannan abubuwa wanda mutum ya bukata ba da yi sai amma kai ya wuce kai ya wuce kwana uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa وعن أم سلمة رضي الله عنها أن كربت أم سلمة الله يقال متردى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi zira da aminci Allah su kara tabbata gare shi yace inna Allah lam yaj'al shifaakum Allah bai sanya maganin ku ba fi ma harrama alaikum cikin abin da ya haramta muku ba akhrajahu al-baihaqi imam al-baihaqi fitar da shi wa sahahu ibn hibban ibn Ibban ya ce hadisi ne ingantacce da haka kenan wani hadisi yana nuna mu cewa ba a magani da ni haramun ne a yi magani da giya saboda in dai ba magani cikinta to kaga haramta shanta ma yana nan kenan in dai ba za a yi magani da ita ba to ba za a sha ta ba kenan haramun saboda kenan ba a magani da giya ba a magani da abin da Allah ya hana da abin da yake haramun ne ba a magani da shi haka ne ko sai dai wani lokaci yana iya magani da giya amma haka kawai ba a bukata a yi ba a yi amma idan kana wurin da ka ji kishirwa ba ruwa kusa sai ruwan giya ka ji kishirwa za ka mutuwa ko kuma ka haɗu wani abu ya tsaya maka nan babu abin da za ka shawarin wanda zai sa abin ya wuce in ba giya ba to kaga sai ka yi magani da ita nan babu larura ne da akwai wuraren da za ka tsaya ka iske giya ita ce ko ina ba ruwa ba za ka je ka iske ƙauyuka giya ta yi ruwa sauki ruwan wahala ke gare shi amma giya ga ta nan da sauki shaidan ya musu wahayi ya za a giya ta yi ruwa sauki su ruwa ba sai an sha wahala ba ita kuma in za a yanta sai an yi wahala sai an yi abuwa kuma da ruwa ake yanta kamar cana ƙasar cana an ce giya ta yi ruwa arha kaga wannan shigantaka ce giya a cana ta yi ruwa arha shi yasa wani yana bani labari sun je aikin sun je karatun soji na wata takwas tun da suka je mutunan ɗan burundi ne tun da suka je bai taɓa shan ruwa ba giya ce sai dai sauta da ya cika ta da rigon shi kawai in ba za a yi ta sai da ki kwalba bi kwalba kwai sa abin nan da ya taiki da ya ji kishin ruwa sai ya kurba ku shi har ya dawo wata takwas bai taɓa shan ruwa ba to da ka san mutanen wajen nan da san kuɗi ga mutum da kuɗi sai ga mutum ya taso daga waɗannan ƙasashen za a yi turai ya ƙetaro ta niyyar sai gan shi da wajen dala dubu biyar dolar dubu biyar miliyan biyu da wani abu kusan miliyan uku ga suna cikin aljihun shi amma kuma ina za yanzu da Allah kana da miliyan uku ka tai turai ka yi ka gan shi dakon-dakon suna nan cikin gin ɗin shi ya takura abin shi ko lalaban shi aka yi ba a samun su kuma ya zo ya mutu ga daji ga banza kudin su masu halaka ga banza mutum ya yi ni ya kwana da kishirwa kasuwa da mutanen waɗannan wajajen kana tare da su sai ka koyi tattalin arziki na banza amma lokacin da za mu karatu su da mun game da wani kongolai mun game da shi abin nan cadi muka game da shi mu kullum muka tashi kullum sai man kashe kowa sai ya kashe bakan ya 300 na abinci shi kuma ba dini ba kashe dala hamsin kuma ya yi ma kudi yanzu haka ba kullum mu sai mun taiwa talbanta abinci yi kuma kawai sai sai gujiya da dabino ya ce kawai sha ruwa sai samu gujiyar dala goma gujiyar sha biyar ko ta ishirin da binan talatin ya gama sai yana tamnawa sai ya sha ruwa sai ya kai marice bai kara cin kuru ba mu kuma da mun jewa sai mu shiga wutar muka shi kuri wuri da muke zaune muka je sai ciya sai kun dawo to kaga mutanen nan dama son kuɗi gare su kuma ga abin nan gaban zatawa daga sassa kana son kuɗi kuma aka ce ma ai ruwa ta dake gare su giya ta yara kaga dama kuma giya shan taki kaga ta zo gidan sauki kenan sai dai wata takwas ba ya shan ruwa sai dai sha giya to saboda haka ba a magani da giya haramun ne a yi magani da giya sai idan ya zama larura ne mutum ya zo cikin daji yana neman mutuwa ba ruwa sai giya ta waɗo wani ƙauye wani kawai na arna da muka faɗo farkon shiga sudan arna ne kawai tsirara suke farkon tsakanin chad da sudan don ƙasa muka shiga sudan da ƙawahomu ta yadda muka yi daga nan ta kusa a gi ƙasa ƙawahuwa na sai da suka kumbura kamar za su hoshewa wadda tahiya ce ta mutuwa wai duddan ba mu da biza muka ɗan kewaya mu shigo ta taɓa rauniya hanya to cikin wannan tahiyar muka ta ganin garuruwan arna tsirara ‘yan matan suka gansu ga sunan da nan nan su da komi tsirara sai wani ɗan warki da ake ɗansa ɗan ƙarami shi ma ƙugunsu duk ga hili ga yanan bawa muna ta harkokin gaban ba yadda za mu muka zo mu saukanan su ba mu ruwa duk giya ce ko ina gata duk da ka ce kishiwa kake sai a mai koma kwarai giya abinda suke fahimta kenan don kaji kishirwa kawai ka sha giya suna ta kallon mu gamu da kaya da kayan jikinmu da kulla ana wani irin mutane daga ina suke to in ta kama haka nan sai a sha in suka ci su wasu da ruwa sai giya maka ga za ka mutu sai ka sha ka ce su miƙo ma matashin ka kaɗan miƙa kayan ta saki ka sannan ka sha ba ka yi miƙewa a gani to haka ma in ka tuke ka ci wani abu ya tuke ka yi shaƙi ka to ba ruwa kusa ziriya sai ka sha sai ta wuce amma dai haka kawai a yi magani da ita to haramun ne ga yanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lam yaj'al shifakum bima harrama alaikum Allah ta'ala bai sanya maganin ku a cikin abin da ya hana muku ba Allah ya kiyaye wa an wa'ilin al-hadrami an karbo daga wa'il al-hadrami anna tariq ibn suwayd lalli tariq dan suwayd radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda sala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam anil khamri dangane da giya yasna'u halid dawa yayi ta domin yin magani fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna laysat bi dawa'in ita giya ba magani bace walakin na da'un sai dai ita cuta ce rishin lafiya ce ma na ƙara maka za ta yi akhrajahu muslimun imam muslim ta da shi wa abu dauda da abu dauda wa ghayruhuma da waninsu tsara kenan Allah subhanahu wataala bai sanya mana magani ba a cikin abinda ya haramta mana bai ya haramun ce Allah subhanahu wataala ya kare mu daga gare abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka samu gyara Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi na'am ko sauran lokaci bismillah wannan yake tambaya ga Allah yace mace ce aka alama su juma da alman ba sai alman bai yi ba sai aka maida wace an maida mai kudin yan kwanaki sai ya rasu kenan shine suke tambaya yanzu ita wannan macen sai ta mai idda ko ko shi ke mace ce auren ta yi eh auren ta yi amma da ya ga babu daɗi ya ce kawai ba su a maida mai kudin sai suka maida to kuma sai sai ya rasu bai ce ya amshi kudin
akwai da aure tsakanin su ko eh akwai amma kuma daga baya kawai bai santa ya ce ba santa a maida mai Kenan- kudin shi saki dai ne kenan eh
tana yi wani aibi ya gani gare shi ko gare ta eh ina ai mutum baya cewa me asa ya rabu da auren mace haka kawai kuma baya kule shi sai ya ga wani abu tare da ita wanda baya da kyau eh
oh haka farai
kenan in ya maida ta ne saboda wani aibi da ke gare ta wani lahani to sai an biya shi kuɗin shi sai an biya ya kuɗin shi a sa'ad nan kuma matsayin dai matar shi take na'am ƙarƙashin shi take tunda a matsayin saki ɗaya ne in ta in ya mutu cikin idda ta ne to kaga sai ta mai idda kuma sai ta gaji shi eh Mm.
na'am na'am ashan wannan kuma suke cewa an ce in watan ga kama wanda zai layya ba zai yadda akai huba da kuma aski Mm.
suka ce to har matan shi mutumin in ya zaman to ya niyya zai ba su rago da shi da su matan da ɗiyan shi to duka su ma wannan hukunci ya hausu
a yana tambaya cewa idan an ce an ce idan wannan wata ya shigo mutum na sanyin layya ba aski ba yanka farce to har matan mutum ya ba su rago su ma ba za su yi kitso ba su za su yin kitso saboda ba a yin layya mutum biyu da rago guda ko mutum uku da rago guda ko ɗiyanka da matanka da rago ba a yi duka layyar taka ce tsara kai kadai hukunci ya shafa amma in matarka ka ba ta yi laye ta kadai da ya halitta ka ba ta ta yi maimakon ka ce ga su nan in ita kadai ce da kai sai ita kuma ragobi sai ka ba ta guda ka rike guda to a wannan lokaci tun da ita laye za ta yi kenan ita ma ba za ta yi kitso ba ko ba za ta yanke farcen ta ba amma in dai an ba da daidai cikin gida wannan laye duka ta kashe kai kadai hukunci ya shafa Allah ya sa mu dace Amin. Wannan kuma take tambaya ta ce tana da marayu da take kula da su ma'aikaciya ce, to duk shekara tana raba tana ba su awa- abin layya. To wannan abin layya in ta sayi ta ce a wasu goma ta ba abin ta ba su awa- abin nan ra- wannan guda rago guda ya yi ba komi.
mun gane Awa tana iya ta haɗa su tana da marayu goma misali ta sai rago guda ta ba su ya yi ko ko a dole sai kowane da nashi.
Eh, shi rago ba a yin tarayya ce shi Aha.
sai dai kai kana iya yankawa da sunan ka iya so sai ka ba da shi sadaka a yanki Adana.
amma ba a ba mutum biyu rago mutum uku ba a ba su rago su yi layya.
yawa ɗaya ake ba rago shi kadai Asha.
to kenan in abin baya yiwa marayin da yawa to sai ka sai ka yanka ma kanka da sunan kai kai layya in ka yanke sai ka ba su sadaka shi Masha Allah.
sai a raba musu Allah. Ya ki Allah saka yadda. Wannan kuma yake tambaya ce.
kenan a ga wata hanya da maimakin mutane su zan irin waɗannan abubuwan rago in za ka sai rago guda biyu gidanka to ka sai samuna Haka.
domin sa kaga sai ku yi tarayya da kai da yaran gidanka da matanka duk kuna iya tarayya ku bakwai Wata.
kenan kaga in ku bakwai ko ku biyar ne kaga duk sai ku yi tarayya da hukuncin sai ya hau kowa kowa ya yi layya Na'am.
amma rago dole ne mutum ɗaya yake isa kawai Na'am.
sai dai kana iya layya da sunanka da sunan iyalin gidanka amma dai kai kai layyan ba tarayya suke da kai ba mana ka shigar da su su ma Allah ya ba su lada Na'am.
amma ba dan sun yi layya ba Na'am.
na'am Adana. Wannan kuma suke tambaya suka ce yaro ne yamma yarinya ciki yanzu kuma uwayen suka ce na yarinye in ɗan ya aka yayi za su maido sai to su suke tambaya masu ɗan wai dole ne su karɓi ɗan ko da ɗan saye abin ko kuwa a kawai su bar ma uh, uwayen yarinyar ɗan su kula da shi tunda sun ce da an yayi maido ma ɗan ɗan shi za su yi.
a yaro ne mai yarinya ciki na banza to shine uwayen yarinya suka ce daren da aka yi yaron ko eh aka yayi aka shi yayi shi kawo shi za su yi gidan uban yaron to wai dole ne su uwayen yaron sai sun karɓi yaron ko ba dole ba dole su karɓa muna dan shi ne amma ba na ba na aure ba gaskiya haka dole su karɓa bai da wani uba na banza in ba dan ku ba kenan dole ku karɓa mashi bai da kuka iya ko shari'a aka tayi tunda ya tabbatar naku ne kenan dole ku karbe shi haka ne Allah ya kiyaye
tambaya ta ƙarshe malam Na'am.
ta ce gora ne wai mamashi ta ce ya bada ya sai ya bada sadaka wai ya halitta ya yi haka din gora ta ce mamashi Ya halitta.
ka yi kai haka a mahaifiyar mutum ce ta ce sai gora ya sadaka ko ko ya halitta ya halitta domin gora halal ne gora halal ne duk dattijan da ka ba gora kwara biyu ko uku sai ya daɗe bai manci da kai ba gaskiya
kawai daga gaisa aka ce ga goro kai wannan na albarka ina ka samu goro ƙarai gaskiya da shi kullum sai ya sai shi ko ka rage mai wahala yau ka bashi yau yau ba zai sai shi ba ka baya kwara uku bare ka baya kwara biyar ko bare ka baya guda goma kaga sai je nemi garara ya aje abu ƙarai
ya je ne- ya ya nemi wuri mai kyau ya aje shi sai ya kwana biyu yana garza abin shi abu ne halal in dai ba wata manuwa ke akwai ba ta wani tsahi ko wani abu kawai dai a yi sadaka haka nan kawai babu wani abu ana sadaka da shi na'am a ƙarshe mutum ne zai shiga gida mala ya ce ma wani ɗan uwa ya je ya mashi addu'a ko ya karanta mai wani abu na alkurani wai in ya je mai babu komai babu wani abu mutum ne ya gina gida za a shiga sai da bi cikin malamai ce da Allah ya je mai addu'a ko ya karanta mai alkur'ani to in ya je ya addu'a ko ya karanta alkur'ani akwai wani abu abu ne mai kyau addu'a abu ce da ake so karanta alkur'ani shi ma ba wai dole bane amma duk wanda ya yi daidai ba wai an ce dole sai an yi haka nan ba da haka in mutum ya yana nema albarka yana nema kuma Allah ya tsare shi daga wato waɗanda suke cikin wuraren da za su iya cuta mashi na'am kenan ya yi daidai insha Allah Allah ƙara laya Amin amin. A lokaci ya yi ka kira sallah sai
Bismillah. Yi kuma na amin. Na'am.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Alaikum salam.
Allah ƙara ma lafiya. Malam na tambaya ce ko ya halitta eh, za a bashi kuɗi bayan sallah aka ce. Ko ko halitta ya- ya ci bashi na dabba bayan sallah sai ya biya don ya layya.
Ya ce alkawari ya kamai za a baya kuɗi bayan sallah. Ko ko ya halitta ya ci bashi. Tunda yana da kuɗin da bayan sallah za a biya shi ya ci bashi na rago ya layya. Ya halitta. In dai kana da tabbas. In dai kuɗinka ne. Kuɗinka ne ke hannun wani kaga naka ne. baka yi ganganci ba amma in kawai haka nan ne wani ce zai baka bayan sallah ba ba tabbas ne ya bayan sallah ya kiri ba ka ganin shi amma in naka ne ko na aikin ka ne amma sai bayan sallah za a baka ko kuma ba shi ne kake bi sai bayan sallah ko kaya ne ka sai da aka ce sai bayan sallah ba ka gani kayan ka ne ko kana yi cin bashi saboda kana da abin biya na'am Na'am, sai tambaya ta bi malam. Wannan ya tambaya ce magaji ke gare su mai rufin asiri to amma bai musu kuɗi. To ko ya halitta su ɗauki abin shi su dinga biyan bukatu su ci abinci kuma su dinga biyan bukatu ko ya halitta haka nan.
wai suna da magaji Allah ya rufa mai asiri amma ba ruwan da su bai taimaka musu bai kulawa da su da ko ya halitta zan yi ɗaukar kayan shi suna biyan bukatu bai halitta ba ku te ku nemi naku shi kuma ya kamata ya san cewa ko yan uwan shi ne ba wanda ya kamata ya masu ya ma- ya masu in ba in ba shi ba ya maku ba wanda ya kamata ya maku alkhairi ya kyautata muku in ba shi ba amma ku ba ku da haƙƙi saboda ba ku cikin waɗanda dole sai ya ci da su amma dai abu ne mai kyau ya taimaka muku saboda haka bai kamata ku taba mai kaya ba wanda ya kamata ya taba mai kaya su ne yaran shi 'yan ƙanana su ma ƙananan yara waɗanda ba su mallaki hankalinsu ba domin nauyinsu na kan shi su ne dole ne wanda ya ci da su in bai ba su ba suna ya ɗauka daidai abin da za su ci haka ma matar shi haka uwayen shi dole in ba su da dole ya ba su amma ‘yan uwa abu ne mai kyawu kyautata musu amma ba su da haƙƙin ɗauka ba ba su ba dare suna da haƙƙin ya ba su kuma ya kamata ya ba su Allah ya sa ya ba ku na'am Na'am, sai tambaya ta uku malam wannan yace menene hukuncin mutumin da ya zagi al'arshi suna cikin rigima da wani
wanda hukuncin mutanen da ya zaƙi al'arshi suna cikin rigima da wani ya yi kafirci al'arshi halitta Allah ce da Allah ya ta gwada mana mahimmancin shi da matsayin shi kuma ka rasa abin da za ka zagi sai shi halitta ce mai girma cikin halittu shi ya fi komi girma cikin halittun Allah gaba da duniya gaba ɗayanta a wurin alharshi yadda kasan dala ce cikin aljihunka haka duniya take wurin alharshi saboda haka kenan imani yake da shi saboda Allah ya ba da labari da shi kenan imani ya kamata kai da shi ko kuma ka ci ka zage shi dai mami kaga zage shi zagen abinda Allah ya ce a imani da shi wulakantar da abinda Allah ya ce a girmama ni Allah ya kiyaye saboda haka ka jaddada ka kai masa ka tuba ko Allah ya kama ka na'am na'am tambaya wannan mallam yace ko mutum yana iya azumta wannan wata na kwana goma ya ta azumi har ya kare ko kai mutum yana ya azumtan waɗannan kwanaki guda goma a har su kare ya halitta domin azumi shi ma yana daga cikin ayyuka na alkhairi mutum ya so yana iya yi. na'am Na'am. mallam sai wannan yake tambaya yace eh, yana tare da matar shi to idan ya hita ita masu ta ringa hita duk in ya hita ta ringa hita sai mata magana shi ta bari ya mata magana ba ɗaya ba biyu ba ta bari ba sai ya je gaya mahaifanta ya ce tana yawan hita idan shi ma ya hita to idan ba ta iya eh, zama auren zai iya sauke mata bai ba ta kuɗi ta je ta amu wani sai suka lashe shi suka ce da Allah ya haƙuri ba ta ƙarawa yanzu an mira ta gidan kuma ya hita sai dawo gidan sai iske bata na sai ci to ta hita ta bar gidan sai ya nemi ta sai ta ki hita sai ta to amma ka ƙara bata abinci eh ka ƙara ka ƙara bata ta ringa yin sama da kanta amma aka yi a mutane gaba ta amma ba shi da ta bai ƙara kusantar da to shine ke tambaya ya ne ya yi daidai horo ne ake mutum ne da ya hita matai sai ta hita sai kai ta kawo ɗan uwayenta suka baya hakuri ta dawo da har ya ce kawai rabuwa tsaye da ita suka ba shi hakuri ta dawo da kuma rannan ya zo ya hita ya dawo sai suke ba ta nan wurin shi ya bace shi ne ce to daga yau kar ta kara yin aiki cikin gidan amma ya abinci a bata kuma shi ma zai nisance ta bar wani dai ko ko haka daidai ne haka daidai ne yana da daman ya ya kaurace mata domin ladabtarwa gare ta kuma ana ta duk wani aiki saboda ta zama kamar sauran matan da ke cikin gidan ba haramun bane wannan yana da kyau na'am malam ko ba ko ba na'am kauracewa shi hana ta abinci wannan bai da iyaka amma kauracewa ta mu'amala ta aure sai ya wannan wata huda ke ya wuce wata hudu shikenan sai su mai magana a in ba ya san zama da ita to ya rabu da ita in kuma yana son zama da ita to ya gaya masa in ya gaya masa yana son zama da ita sai a ci gaba da rayuwa kuma ya ce ba yi so sai a ba ta takarda na'am Ah, malam ko ba laifi mutum ya aje qur'ani a inda ya ga dama mafi akasari mutane in suka yi karatun qur'ani na suke aje shi akwai laifi mutum ya aje alkur'ani da inda ya ga dama ba aje alkur'ani da inda aka ga dama ana aje alkur'ani wuri mai tsarki wuri mai kyau na'am sam malam wannan yana cewa daga nawa ne ake fara cigiya aka yadda cikin masallaci ko kuma waje hakan ga ba iyaka wai daga abu nawa ne ake fara yin cigiya cikin masallaci in aka tsinta mana girman abin da abin da aka tsinta da abin da ka tsinta ko yaya yake in dai ka san abin wani ne launi to ya kamata kai sanar shi kudi ko yan kaɗan ne ya kamata kai sanarwa ko da kaɗan ne tana yi cewa wani ya yi yadda da Allah da wanda ya sai ya yadda ya zo ya gaya mana kuɗi ne kenan ko da kaɗan ne ko da la'ishirin ce ya ka gai domin wata- wani watakila ita kaɗai ce gare shi na'am malam sai yana ya tambaya ya ce da Allah yana bara addu'a ko na shi ya tsaya saboda shi ke kula da mahaifan shi da kannan shi ga kuma iyalin shi da sauransu ko na shi ya tsaya shi ne ke bara addu'a ga al'umma
to Allah ya yi wani bawa Allah yana bara addu'a harkokin sun tsaya gaba daya kuma shi ke kula da ɗawainiyar uwaye shi da kuma abubuwa kullum sun ci baya suke ta yana bara addu'a Allah ta'ala ya farfado mai da al'amuran shi Na'am. wai yana tambaya ne hukuncin kuskura sai
kada yan magani ke saidawa a ma da rage su
ita kurkura da sani na da ita a maganin iskoki ce amma yanzu ta zama maganin maganin mutane da kowa da kowa ne turkura baki ke masani na da ita ana ana aiki da ita ne domin domin kora iskoki iskoki ba san warinta amma yanzu ta zama kowa ma ko lahiya kake sai ka ce bari ka dan furfura to kuma da karshe sai zama kaman kaman wata kwaya daren da baka kurkura ba sai ka jikinka da ya mutu shi magani in kana yin shi baka da bukatar shi kwaya ke zama gare kuma cuta ma zai saboda magani an yi shi ne ya shiga jiki ya tahi inda ke da matsala ya watsa matsalai to ya shiga ba ta matsala ba sai ya tsaya wuri guda ba ne yawo ya yawo sai ya tsaya wuri guda goma an ka kada guda sai ya tsaya nan wani mutum kullum sai ya sha magani cikin shi kumbura shekara goma sha ɗaya ko sha biyu da suka wuce zuwa sha uku da aka ji aka fasa shi maganin da aka haido mai daga ciki ya kai haka ga yi nan tattarauri guda mu magani haka yake ana shan shi ne saboda a yi maganin matsala kai ko baka da ita kasala an kan jikinka ya mutu ba matsala ba ce je ka nemi wuri kai kwana ka huta ko kuma shiga gari kai ta yawo jikin kai saki kuma jikin ka ya mutu kuma ka ce tada shi za kai da wani abu to wannan abin ya tada ka to yana nan cikin jikin ka taruwa zai sai ya zan bala'i gare ka ba kai ta ba kurkuran nan magani ce ta iskoki magani ce ta mara lafiya mai lafiya bai kamata ya zage kurkura ta ba kisa ta zama kwaya ga mutane kullum sai mutum ya kurkura Allah ya kiyaye na'am yace malam Allah ya saka muku da alkhairi da Allah ya karba ku lafiya yace wanga hukuncin ya cancanta mai shan giya ko ko mai shaye-shaye haka wanda an sai na shaye-shaye ya yi shugabancin sallah
farko ya halitta mutumin da ke shan giya ko shaye-shaye ya shugabancin sallah in yan giya ne irin shi duk sai ya shiga gaba masa dukkan su mashaya ne sai ya shiga gaba amma su masu shan giya shi yana shan giya kaga bai kamata ya musu limanci wadda haka inda akwai wanda za a yi limanci wanda ya iya sallah fiye da shi ko daidai da shi to bai kamata a bari yana ba da sallah don wargi za ya zanki da sallah don wata rana ka tari za ya yi lif ya zo ya shiga ciki ya sallah ya zo ya mako tsaye ta karatu ya ke dukawa ya yi ta yi to ya za ku ku gaji da tsayuwa ko gaji da tsayuwa sai kowa ya rukuyi shi ya kyale shi ba ko kuma ya rukuyi kawai ya kyale ku kowa ya sujada a ki tasowa a gani kowa ya zaman ta ya ki sallamewa kaga saboda haka kenan akwai matsaloli da za su zanki faruwa da haka shi ne sallah Allah zai karba sallah shi ta yi duk da hadisi ya ce sai ya yi sallah kwana arba'in ba karbe ta ba amma kuma dole sai ya yi sallah shi dai ta yi tsakanin shi ne da Allah mahalicin shi Allah ya ga dama ya karbe ta bai ga dama bai watsi da ita amma dai ku bai kamata ku bar limamin ku ya zamanto zamanto mashayin giya ba na'am na'am wanda yake tambaya ya shi likita da ya je likita sai aka fito mashi ambulance wannan karanta nan da yake cikin wannan fafi na ambulance akwai akwai abin giya kenan cikin da abin da ya kanta ya ne hukuncin wannan magani ya ce ya je likita ya rubuto mai ordonance cikin karatun da yake sai ga cikin maganin nuka akwai wani abu wanda na giya ne to ya zai sai ya je ya sayi tunda maganin dukan namu galibi da haka suke ganin sai mutum yi sai ya sha tunda ba yadda za mu yi ba mu da maimakinsu sai mutum yi sai in kuma yana yi haƙuri sai ya haƙura ya sai wanda ba ke cike ke shi Allah kiyaye don maganin nuka ba muke sarrafa su ba sarrafa mu aiki turawa sun ji barin mai namu na kafu sun hana ku ko ba haka bane yadda muka kware muka yi karatun likitanci muka da karatun hada magani muna nan dai sai an haduwa ba mu ko kuma sai dai mu je wurin hadawa mu yan kallo ne ana miko kaza ana miko kaza kai ba kai ke hadawa ba kaga kuna wata Allah ya kawo mana radda za mu zan ji hada namu kamun hada namu mu musulmi ba za mu sake a ciki ba
ana tambaya halaccin halaccin barin sallar juma'a ranar idi
wai yana tambaya halaccin barin sallar juma'a ranar idi hadisi ya zo hadisi ya zo cewa idan idi ta haɗu da juma'a to in ka yi idi shike kuma idan ake zuwa ba juma'a za a ta ba amma kuma ana yin juma'a zala ce duk wanda yake so ya yi juma'a sai ya yi wanda ba ya so kuma ya zaman shi amma wanzu zala ce mu juma'a zama da gidan wane yi shi ya ce yi za yi sai ka doki abinda manzala ya doka ka ta yi juma'a da Allah juma'a da za ka yi shekara sau daya sai ba a yi shekaru ba a yi ida ranar juma'a ba sai a yi shekaru da yawa ba a yi mutum ne amma da duk da haka nan in ka yi zaman ka yi azawar wasu ma suka ce ba shi kenan kawai waccan irin da ka yi ita ce juma'a ita ce azawar ɗinka wasu kuma suka ce ka yi azawar in ka zanna gida ka yi azawar Allah ya sa mu dace kuma da Allah ƙara sakamakon alƙari ko idin ta kama juma'a ne juma'a ta kama kuna da tabbas arfa alhamis ce ko ko juma'a ce na'am Allah ƙara sakamakon alƙari da Allah ƙara baku lafiya da ke cewa a masara fel ɗin wanga kwanakin goma sai shi ne bayan yin su magiya karanto wata sai shi shi ke shi kenan ta ga ta maimaita abu eh bane garba ya da ko saboda ba ba giya bane kaman cikin abubuwan da ake tsimawa ne ba ya zama giya saboda bai sa tangani kaman abin nan ne cime ne na na na fom ko na wani abu daga cikin ɗayan itace saboda haka ba ya da wani abu in ko mutum yana kyamar shi sai ya rabu da shi ya sa lemun tsari amma ba ya da wani abu haramun bane shi insha Allah khallidi banza Allah ce neman idamul khallu ma dalla da miyar da ake ce mata khallu ba ne girkaman miya yake matsayin miya yake laraba suna miya da shi Bana zan ƙi daga biredi cikin shi ana ci sai sa manzala ce nemal idamal khalqo waina a zan ki tsoma waina cikin vinegar ana ci sai ka bai da rai kuma da amince ba can baya mun yi karatun shi ko game da sayyidina rasulullah anil khamri tuttakhadhu khallan mai can amma da yake an dade shekara biyu yanzu mun shekara biyu ko mun shekara biyu muna karatun bulugul maram can baya mun karanto har na yi bayani amma da yake tana yiwa mai tambaya bayanan ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لك بيامنا بكاتم من الخير لك بام لا في عذاب لا في عذاب الله كرب من اسيري دنيا da lahira Allah wannan sallah da muke tunkara Allah ka sauƙaƙa mana ita ya Allah Allah ka hore mana abin da ya Allah Allah ka hore ma kowa abin da za ya laye da shi ya Allah ka sa mu albarka cikin rayuwar mu ya Allah marasa lafiya Allah ka samu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama mabukatan mu Allah ka biya musu bukatun su alkhairi wadanda suke cikin damuwa Allah ka hidda su ya Allah wadanda suke cikin matsaloli Allah ka musu karshen matsalolin su akwai wannan shamsu mai karanta mana tambaya shi ma jiya an mai aika aika an sace mai wayoyi cikin shagon da yake sai da wayoyi guda uku manya ya je sallah zuwa ya dawo ya zo iske an bambara shagon an hidda su to Allah ta'ala ya bayyana mai su wanda ya doke su Allah ya sa ya maido Allah ya sa a gani shi Allah ya tona mashi asiri kuma Allah ya sa kafara ne gari shi muna roƙon Allah subhanahu wataala matasan mu Allah ya shirya su sojojin mu da aka kashe Allah ya sa sun yi shahada waɗanda suka ji rauni Allah ya ba su lafiya waɗanda kuma suka tira Allah ya ƙara kubutar da su Allah ya ƙara tsare mana lafiyar su Allah subhanahu wataala ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da fitina karma da babba ya Allah Allah kawo mana karshen ta ya Allah Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah ba mu arziki da wadata ya Allah Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah matsalolin kasuwancin mu Allah ka warware mana su ya Allah duk matsalolin da muke gamawa da su kanana da banya a cikin kasuwancin mu Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka kawo karshen su ya Allah Allah ka dauke mana su ya Allah Allah ka buɗa mana kohoyin da za mu samu arziki mai albarka ya Allah arziki mai yawa ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka shayar da mu wannan shekara ruwa masu yawa masu albarka Allah wannan shekara Allah ka ba mu cimaka mai albarka wanda ba mu taba ganin irin ta ba ya Allah wanda za ta zamantowa sanadin hitanmu daga talauci da yunwa ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka mana gafarar zanubban mu ya Allah Allah ka samu rayuwar mu albarka Allahumma salli ala Muhammad وعلى ال محمد وصليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين